sai fasali na goma sha biyu daidai ilmu wa timalu wa afuhu sallallahu alaihi wa sallam wa amma ilmu wal ihtimalu wal afu ma al maqdarati wa amal ilmu amma sanyin hali dangane da sayyidina rasulullahi wal ihtimali da juriya wal ahu da rangwame malami kidarati tare da abin da ake da iko a kai wasabar da haƙuri wasabru ala ma yakrahu na rasulullahi mai haƙuri ne ga abin da yake ƙi shi mai haƙuri ne yasa duk lokacin da aka zo ana ma taziya haƙuri haƙuri ayi sai ma aiki sai ma aiki shi Allah ya ba haƙuri duk haƙurin mutanen duniya in ka tara guri ɗaya ka haƙurin manzon Allah kaman ƙwayar hatsi ne ƙwaya ɗaya ne a rayin duniya haƙuri sai manzon Allah Allah ka ba mu albarkacinsa mu je وبين هذه الألقاب فرق kuma wabayyana wa baina hadhihi alqabu tsakanin wannan laqabin juriya da sanyin hali farkon to akwai mararraba
فإن الهلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات fa inna lihilma domin ita sanyin hali halata tawakkuri hali ne na tawakkuri tabbata wasu fati da ƙara tabbata inda asbabul muharraqat yayin da wasu dalilai na motsawa ya zo in dalilin wani abu da zai motsa ma fushi kai shiru ka yin fushin ka jure to akan ce da wannan hilmu sanyin hali mhm.
والإهتلام حبس النفس عند الآلام والمعزيات amma ita itimali juriya to habasan nafsi tsawuri tsare rai shine juriya indal alalimi yayin raɗaɗi wal muziyati da mai cutarwa shi idan an ce wane mai juriya ne wane mai sanyin hali ne yanzu nan wani zai zo ya zage ka ko ya wani abu ka yi shiru ka kiramawa to hakan sai a ce wane mai sanyin hali ne kuma sai wani abu ya faru da kai kamar ciwon haƙori ko ciwon ido ka ƙi raki idan ka yana zub da hawa ya kai shiru to sai wannan a ce juriya eh kaga an hana rai wargi wannan shine juriya ko irin karkaran nan ciwon hannu kuma da dare zai hana ka barci sai ka karabu da shi ko bai sa ko ko baka yi barcin ba ka ƙi yin ihu ko wani abu kai shiru to sai a ce wani yayi juriya to kun je maraban juriya kuma da sanyin hali in ji alƙali mhm.
ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة kuma misalin wanda akwai haƙuri to amma daidai duk sun kusanci juna da sanyin halin da haƙuri da juriyan dai duk ma'a- ma'anoninsa dai sun kusanci juna ko ba ɗaya bane dai kusan ɗayan ne Mhm.
وأما العفو فهو ترك المعاكزة wa menene kake cewa na نعم وأما العفو فهو ترك المعاكزة to wa mal'ahu amma ita rangwami ta abinda malamai suke magana da rangwami ba wani abu ne rangwami ba sai malam ya ce mana wato riko ne da sauƙi ne rangwami Mhm.
نعم فهو ترك المعاكزة shi ne barin riƙewa sai a ce wane ya yi rangwame idan wani ya ma wani abu baka riƙe shi ba ka kyale shi to sai a ce ka yi rangwame Mhm.
وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم
wa hadha duk wannan da muka labarta muku mimma addaba Allah ta'ala bihi nabi da wannan Allah ya ladamtar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani Allah yana cewa mhm.
خذ العفو وأمر بالعرف وأرجع بالجاهلين kaji mhm.
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عليه السلام عن تاويلها Alhaji Allah sarki ruya an rawaito anna nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah lama nazalat alaihi hadhihi al-ayat yayin da Allah ya saukar da ita wannan aya zuwa ga shugaba sa'ala jibrilu alaihi salam sai ya tambayi mala'ika jibrilu yace jibrilu an tawiliya ina so a mun tawilin wannan aya wai ba fassara ya tambaya ba tawili sai aka yi mm.
فقال له حتى أسأل العالم jiya da tafiyan yake da aka tambaye shi dama amsar an san baya gurinsa jibrilu ka gaya mana tawilan ayan nan shi jibrilu amsan baya gunsa shi ma yanzu ya ce to lamarin ya girmama ya rasulullah bari in je in tambayi Allah in dawo mahalicci masani in na tambaye shi kuma ya gaya min na gaya maka tashi kai da na rasulullah kai jibrilu yake aika jibrilu gaya min yace a ni ma zan je in tambayi Allah da an gaya maka to ku duba matsayin manzon Allah inda wani abu da bai gane ba Allah ne malami shikenan eh wanda malamin sa Allah ƙurunƙus malam Musa ba wani abu yanzu wani ruhani ma ka samu ya dan baka wani abu daɗi kake ji akar makalla wani yana da ruhani ko wani jinni jinni ma a ji a yi aiki to ga hina yanzu Allah za a ji a tambaya a zo a ba da amsan abu to wannan daraja sai annabi Muhammadu alaihi wasallam sai manzon Allah ce to zan baka amsa ya ce amma bari in je in tambaye Allah mahalici shine kuma sarki masani idan ya sanar da ni sai na zo na sanar da kai abin da Allah ya sani
ثم ذهب فأتاه kuma za ba ya je gurin mahalicin fatahu ya dawo yanzu ya je ya zo an je gurin mahalici an tambaya ya warware abin to yanzu an dawo to bari mu ji abin da Allah ya ce da Jibrilu na'am فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قضاك وتؤذي من حرمك وتهو عمن ظلمك
Mm, da ya dawo ya ce to na je na tambayi mahalicci faƙala ya ce ya muhammadu Allah ya ce in sanar da kai inna Allah abin da yake cikin wannan aya da Allah ya ce kuzul ahuwa inna Allah ya muruka an tasilu man kaɗaka Allah yana nufin ka sadar da zamanta ga wanda ya yanke maka wa tudi man haramaka shine wamur bil urfi shine ka baiwa wanda ya hana ka nasa wa'adin alil jahilina kuma tahu amman zalamaka wanda ya ma ba daidai ba kai ka yafe masa Allah ya ce haka yake nufi da tawilin ayar وقال له واصبر على ما أصابك وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا Allahu akbar وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن الأمور kaji ayoyi ولا كفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله wala ka ba babu wani abu da ya buya bima yusaru daga abin da aka rawaito min hilmihi daga sanyin halin shugaba wa hatimalihi da juriya na shugaba sallallahu alaihi wasallama na'am وأن كل هليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة wa kada haƙiƙa wani mutumin an sani daga shugaba sallallahu alaihi wasallam wato wa anna kullu halin dukkanin mai sanyin hali kad urifa min zullatin an masa ba daidai ba kuma sai ga yayi sanyin halin na'am wa huwa an wa wato kuma sai Allah ya yi wani abin kunya
وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا وعلى إرصراف الجاهل إلا حلما kaji wa huwa sallallahu alaihi wasallama shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yazidu ma kasarata la duk yadda ake cutan annabi baya kara masa komai illa sabaran sai hakuri sai da na rasulullahi wata rana da ya je kufa aka shihita wa annabi samari matasa wawaye to kuma ya zo daga littafin anwarul muhammadiya ake jifan kafansa sai da kafan annabi ya fara jini sai mala'ikan da zai nike mutane da dutse ya zo ya ce kamun izini na nike su sai ya ce a'a ai ba aiko ni don haka ba muna sa rai ko a cikin wayannan al'umma in ma ba su ba Allah ba ƴaƴansu ko a samu masu bautan Allah ƴaƴansu sai ce Allah ma ahadi qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah ka shirya da su ba sanni bane Allah kar ka kama su ba ba sani ba ba su kai Allah sai da ya kakkare su kuma gurin Allah to duk yadda ake cutan annabi shi cutan haƙuri yake ƙara sai da na rasulullah baya ƙara masa komai sai haƙuri to in dai za a yi koyi da annabi haka halin yake wala ala israfi jai jahili idan ya zo zai yi barna illa hilman ba abin da zai kara annabi sai sanyin hali
حدثنا القاري أبو عبد الله محمد بن علي الطبلبي وغيره قالوا حدثنا محمد بن أتام حدثنا أبو بكر بن واقد القاضي وغيره حدثنا أبو عيسى حدثنا عبيد الله حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا كتار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منهم
labari ya zo daga ummina Aisha kala tana cewa makoyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba taba ba manzon Allah zabi akan abu guda biyu ba fi amrani cikin abu guda biyu kadin ko sau daya illa iktara aisarahu ma sai manzon Allah ya duba abin da yafi sauki shi zai dauka malam ya kun isma wanda yafi sauki din nan in ba zunubi bane fa in kana isman amma idan wannan mai saukin zunubi ne kana abadan nasa ne to shine ma yafi gujewa da mutane da wannan abin
ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه manzon Allah dan an masa ba daidai ba baya maka azaba eh duk wanda yawa annabi ba daidai wai dan kansa baya dama ba eh ga dalilin sa na taba mutum illa أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها sai dai idan an keta alfarman Allah an fice gona da iyaka akan umarnin Allah to annabi sai ya ma hukuncin da Allah ya ce a maka amma a karan kansa duk abin da kai annabi zai rama ba ranar yayin Uhudu ku duba dai abin da aka yi masa ko haƙoransa na gaba guda ɗaya a karya aka fasa fuskar sayyidina rasulullahi garin za a nema wa annabi kariya wani ba yahuda ya tona rami wubud da jaruman annabi suka faɗa aka da kuma ga ƙorin annabi yana jini to yi ne ba sahabbai da ransu ya ɓaci suka ce ya rasulullahi mutanen nan ka bari suna ba mu wahala kai addu'a mana duk su mutu mu huta da kai addu'a duniya ma za a zo a take ta kowa ya huta sai da gama bayani akan haka sai na rasulullahi sai annabi ya ce to a kawo tabarma bai ce su da su komai ba a kawo tabarma aka kona tabarma inda jinin nan yake zuba na annabi aka sa gurin wannan busheshen tabarma tsohuwar tabarma sai ta ɗauke jinin kuma wanda ya tsotsi wannan jinin na gohinsa kuma ya tsotse sannan aka sa aka komai a gama aka jaddada masa aka ce rasulullahi ka bar wayannan kafirawa ka duba abin da suke maka ka yi addu'a mana mu huta ma da yakin ya ce addu'a kuke so a yi ya ce yi ta yi gina ɗaga hannu da ɗaga ya ce Allah ma ahadi ƙaumi Allah ka shirya da su kai liya su ya Allah Allah ma ahadi ƙaumi fa inna la ya alamu na Allah ba su sani ba wannan laifin fa da suka mun ba su sani ba Allah kar ka riƙe su Allah ba daga nan bai ƙara komai ba to ka ji halin annabi wanda kai kuma a lokacin ne za ka yi wani yasun za ka yi wani abu a shi a lokacin da yake tsananta cutansa kuma a lokacin haƙurin yake zo haka Allah ya yi kayansa haka Allah ya kayansa to hali na manzon Allah shine halin da duk wanda ya koyi da wannan hali duniya da lahira a rayuwa ka huta eh in ko ba kai koyi da annabi ba to ba za a barka shiru ka zauna ba dole sai kai koyi da shedan Allah ba ya yarda ka zauna shiru in ka rike sunnan manzon Allah ka ko amma ka ce ni ba zan yi ba to dole sai ka yi koyi da wani abin ai sai ka koyi da wani abin ai ba kuna gani ko kamar irin wannan mulki na zamani da ake yi sai ga daga wani gwamna ya dinka wani riga ko hula ya sa kowa ya gari kowa zai sa ba shi dan shi ba in baka sa wannan kayan ka zo gunsa ba abin da zai ma ba zai maka ba zai ci kai kuma ka manta da Allah ne zai maka dole kaga ka bi shedan taman ka sa suturan da annabi yake so ka je gabansa kai ya baka sa naka an ce wannan annabi ne yake ya ce mu yi shi ya sa ne inda kyalehi ai ko ruhewan mulkin nasa ya zo ko ya bi ka ya tsira to haka tsarin rayuwa yake shi ya sa kowa ya bi annabi ya huta in za ka sa sutura yaya annabi ya sa ka sa in za ka fito ya annabi ya ci ka ci in za ka yi tafiya yaya annabi yake yi ka yi to ko lahira ka ja ka ce kai mun ga kana tafiya kaza ka ce kwaikwayon annabi nake Allah ya yi magana dan kai in ko za a yi magana rahama zai zame maka to yi yasa ake cewa ku yi riko da sunnan annabi duk wanda ya riko da sunnan annabi ya huta da yayi me ake me ake yayin ka ya zama koyi da sunnan sayyidina rasulullah in annabi yayi kaza to sai kai kuma kana cikin abin aka ce annabi bai ba fa da garan nan ka bar abu ba ga lokacin da ake duba baitul maqaddas in ka je maka ana cikin sallah sai wani mutum ya ba ma sallah labarin annabi ya juya maka fa yanzu ka je masallacin alƙibla biyu ne da yi ana cikin ya kai ribas haka ake so da mai koyi da manzon Allah ba sai ka gama ba ana yi aka juya fa aina ma tu wallu fa samma waje walla eh eh haka Allah ya ce muna ganin ka ya rasulullahi kana so ka juya iblan ka bangaren maka to juya da ya juya din nan ana sallan nan gaba kowa ya juya to wannan shine mu koyi da Annabi Muhammadu idan kai koyi da manzon Allah ka kafa wa kowa hujja riga ne kasa wando ne kasa rawani kai na annabi kai wa mutane shiru ai kai a ran nan hujjar da kake rike da ita ai ta fi karfin turke sai ne wani mun ga kasa wani kaya me dalili koyi nake da annabi ko mutumin ya samu lada ko ya ƙara wata magana ya ga zunubi abi dai a yi ɗaya to amma kun ƙi dole ne mutum ya yi koyi da shedan sai Allah ya jarrabe ka da wani mai jaraban san mulki zaka zama kurin gwamnan naku ko wani wanda kake bi ya zama wani shedani ya tsari wani kaya kuma dole sai kayi a to kai ka jarabtu da abin dole kuma sai kayi ko wani sarkin ku ya so wani abu sai kayi haka abin za a yi tai ba Allah kai koyi da hi ba ba annabi kai koyi da hi ba ba ka da hujja gurin Allah kurin dan kana son mulki kai haka ne ya yi ko? in ba haka ba a jarrabe ka da bin wani unguwa dare da rana ba masallaci ba kowa ko yarinya da kake so unguwar zur ka je nan ka dawo haka za ka yi ta yi yau Allah zai barka ka zauna lafiya ne wanda bai yi sharan masallaci ba jama'a ya yi me ya yi sharan kasuwa to wannan maganar ta dunkule duk abin da ake bukata mu je gaba kaɗan na'am
نعم وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم wannan bayanin da za mu yi fa shine bayanin da muka yi to sai ka faɗa kuma sai mu gaya mutane na'am لما كسر رباعيته وهج وجهه يوم أهد شق ذلك على أصحابه شقا شديدا وقالوا لو دعوت عليهم abin da muka faɗa ne irin da aka yi masa aika aika aka yi masa ba daidai ba kamar yadda muka faɗa a fuskansa da haƙoransa sai abin ya tsananta ga sahabban annabi suka ce ya rasulullahi ahe ba za ka masa addu'a ba yanzu na'am فقال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحما annabi yake ai ba a aiko da duniya dan la'anci mutane ba ba a aiko da duniya dan nema mutane mummunan addu'a ba an aiko ni ne duniya ne kirawo mutane daga bata zuwa shirya wannan ba layi na bane haka annabi ya faɗa na'am اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون kaji daga nan annabi ya kara da kuma Allah ya ce ka shirye da mutanen da suka mun ba daidai ba ya Allah kuma ba su sani ba da sun sani ba za su mun ba kuma karka kama su da laifi Allah ba su fa sani ba fa sai da ya dage da ka kare su saboda idan ka taba annabi to gaskiya Allah ba zai yarda ba eh rigima ne ka nema da Allah sai ya yi ga tsakaninka da Allah haka sannan Allah sai ya barka amma duk da haka fa an maka tabo an maka tabo ba za a barka ba ko an shiga tsakanin kuma ana kallon ka akan wata gaba kuma in ta dace a kama ka sai a kama ka ayan yagan ko annabi yana gidansa a maka aka zo aka yi miki aka ce yaya za a yi da shi ne mu ba za mu faɗa abin da suka faɗa ba suka ce wai su ya dame su wani ya ce a ɗora shi a raƙumi wa iz yamkuru bika allazina kafaru Hmm? aw yakhrujuka يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
shine fa suka ce a ɗaure shi akan raƙumi in aka fita da hijeji raƙumin yayi ta tafiya sai Abu Jahl ya ce a shedan ya ce wannan ra'ayi bai yi ban ji shedan ya ce wanda nan ma haka kwa fidda shi sarari ya je ya can ya haɗa kai da wasu mutane ya fi ƙarfin sai wani ba da labari to ba haka ba a haƙa rami mai zurfi aka jefa shi kaga bai ciwo bai hawa ya zai yi suka ce kai yana da yan uwa fa a garin nan danginsa ba za su sai su zo su zura guga su fidda shi wasu ka ce to ya za a yaka ce abin da ya fi kurin a gina wata katanga doguwa sai a jefa shi a ciki ba mai kawo masa abinci suka ce ya yi ihu wasu jama'a su zo su fasa fidda shi to shawara dai wuni ya kai ana abu ɗaya to kowa dabaransa ya tige sai abu jahil eh shi ne fir'aunan annabi ya ce abin da za a yi yanzu mu larabawa muna da ƙabilu daban-daban nawa suka ce a ƙabilar larabawa ta kai saba'in suka ce to duk ƙabila ɗaya a ware sadaukin yaro jarumi gwanin yaƙi a bayi takobi kaga ƙabila saba'in wato sun ware mutane saba'in idan annabi yana kwanci a gida su zo su saba'in ɗin nan su kewaye gidan in zai fito sallah da asubahi sai su masa ba daidai ba mu ba za mu faɗi yadda ya faɗa ba idan danginsa sun ce ba su yarda ba diyan mutum ɗaya agun ƙabila saba'in ba ta da tsada shi kuma bai san cewa shi annabin ba wai mutum ɗaya ba duk ƙabilan duniya ma sau miliyan sau miliyan ma ba su isa ba to amma yi abin da yake kallonsa yana kallon kaman daidai yake da wani mutum a cikinsu in sun ce ba su yarda ba diyan mutum ɗaya gun ƙabila saba'in ba ta da wahala idan kuma sun ce a faɗa za a yi to kaga ƙabila ta ƙuraihi ɗaya ta yi faɗa da ƙabila saba'in to da aka kulle ɗakin shawaran ana cikin shawaran dama aka ga wani tsoho an kulle ba yi amma da yi a ciki aka ce tsoho daga ina ya ce daga najadu ya sa duk wanda aka ce da shi tsohon najadu shaidan ne kaji da daidai to baba me ya kawo ka yace ni ma wannan shawarwarin da ake na garin nan na wannan da ya damu mutane shi yasa na zo ba da gudunmawa amma yanzu wannan ra'ayin da yanzu aka faɗa shine ra'ayi ni ma na goyi bayan wannan ra'ayi to wannan samari suka zo suka kewaye gidan annabi da dare annabi yana gida cikin dare jibril ya ce ya rasulullahi ka zan abin da ake haka ce ai gidanka a kewaye ke da samari majiya ƙarfi ga abin da suke nufi ni kuma Allah ya turo ni sanar da kai Allah ya ce in gaya ma daidai lokacin da zaka fita za mu ɗora musu barci zai aiko musu da barci amma umarnin da aka baka ka danki ƙasa duk kowa ka dinga zuba masa ƙasa a kansa sannan ka fita kuma in za ka fita Allah ya ce ka dinga jan wannan ayan waje Allah min bayani aidihim saddan wa min kalbihim saddan fa abshina fa hum la yusiruna lokacin sallah annabi yana fita yana ja sai mutanen duk ya da su suna barci to sai ɗau ƙasan yana watsawa yana watsawa yana watsa da ya fice sai da ma hantsi ya yi suna barci ba su ji ba aka zo aka tayi su kai kai ku tayi kowa da ya tayi sai yake karkaɗe ƙasa a kansa to kaga ƙasan an karkaɗe to amma Allah ya mai da ƙasan aro kuna jin turanci ko aro kurin sai ya zama alama ranar yakin badar mutane sun girka ga musulmai ga kafirai ana yaƙi duk wanda ya kewaye gidan annabi akwai danja a kansa gurbin ƙasan sai ya zama ja kana da babban laifi kaga Allah bai bari ba to haka aka ranar yakin badar annabi yayi nafila raka biyu duk duniya ba taba yaki irin wannan ba duk kabarin duniya an hada baki da shi ku zo mu murkushe wannan sabon addinin agunsu mu kaba namu addinin na da mutumin Amerika an gayyace shi ya zo a kafa na jirgin ruwa ya zo mutumin rasha ya zo mutumin Kanada ya halarci wannan taro, mutumin Japan, Germany, China, Koriya ta kudu, Koriya ta arewa duk sun zo wannan taron in dai ba kafire ne. Indian su ma sun zo, South Africa sun zo, West Africa sun zo, namu Africa su ma nan sun je. Sannan daga nan ya kewaya zuwa Argentina united states gaba ɗaya an taru a guri ɗaya za a ga bayan musulunci kuma a lokacin wanda aka yi wannan gangamin duka duk duniya a lokacin musulmi ɗari uku ne da sha uku aka yi wannan gangan ku to yasa ake cewa haƙuri sai manzon Allah duk wannan gangamin duniyan shi kada aka yi ba sai an ga bayan annabi Muhammad annabi ya ga kiyayya duk kiyayyan da ake nuna ma ba komai bane duk duniya akan mutum ɗaya an taru an raba goron gayya kuma da yake kafiri millatan wahidan ne kowa ya zo ba latti ba rayin lafiya ba cewa sai gobe kyan an haɗu wata takwas aka yi ana zuwa kowane kafir ya ga dan uwansa yana murna akan wa akan a ga bayan annabi Muhammadu aka sa gayya kafin annabi ya je gurin taron ma duniya ta haɗu ƙura ne baki kiran annabi ya ce to jama'a an yi gayya da mu ya ce za mu amsa gayyar Allah kuma dama abin da muke bukata a je a yi wa Allah aiki annabi ya faɗa munafukai wannan ya ce yana da uzuri kaza ni na da kaza ina da kaza wanda suka ba annabi mutum ɗari uku ne da sha uku a ciki akwai mata biyu su ma sun daure sun shiga ko da za a kada wani gurin yaƙi su yi magani kuma yawancin mutanen ma ba raƙumi a ƙafa masu takobi dai dudu bai fi talatin ba babu yau sai da kuɗi za a sai makamin haka Allah ya kawo amma kuwa ga cikin ku ga annai Muhammadu da sa annabi suka je suka tsaya ana kewaye annabi ana kewaye annabi yau mutanen gari kaza gobe mutanen gari kaza an kai wata hida baki na gangan kun gayya bai daina zuwa ba ko ina baki annabi da sahabbai suna tsakiya an kewaye su kuri da kaji kuri na kafirci annabi aka fara yi wa kenan lokacin da ranar da aka kafa za a yi yakin ya cika aka ce yau ne ranar shi kenan aka fara yaki Allah kuma yana kallon kayansu aka ce to bismillah ya ce bismillah a fara nan aka duba jarumi babba aka ɗayar wajen annabi sayyidina ali yana nan gaban manzon Allah abubakar yana nan Umar yana nan Usman yana nan manyan kafirawa gaba ɗaya sun kewaye su mutum ɗari uku da sha uku idan ana gwabzawa yadda ka san tururuwa haka ake wa annabi da hi da mutanensa yi ake yi ake idan yakin ya caɓe gaba kabiri baya kabiri kudu kabiri arewa kabiri su sai da na alifa abin sai ya fi ƙarfinsa sai annabi ya ce abin takobin sai ya ce kai muke nema ya ce to ai gani zan fito annabi sai ya fice gaba suna buya bayansa annabi ya kwantar ya kwantar ya kwantar ya sarce ya yi fili ya ce to ku karba kuma sai bayan wannan kuma ya matse nan ma ya juya yaƙi dai ƙarfi ya zama shi kadai yake yawa yawa na jama'a wani da dokinsa ya faɗa a gabanka takobinsa yana jikinsa an maka ganuwa yadda kaga ana ganuwa irin na ƙasa haka ake ganuwan kafirai a kwance yakin ya kai yaƙi sai annabi ya ga abin gahi nan sai ce abokar ya ce zan yi nafila da kabi annabi ya koma ya nafila da kabi ya sa goyinsa ƙasa yana ya hayu ya tsaye mai ce Allah wayannan mutanen su kare suka rage a duniya Allah in ka tsara sa su Allah ba wani wanda zai bayyana musulunci Allah su kenan fa Allah ka taimaki addininka wanda suke a duniya suka rage suna bauta ma wannan mutane 313 in yau sun zama babu a duniya ba mai bauta maka ya hayyu ya qayyim ya hayyu ya qayyim sai sai abubakar ya ce ya rasulullahi ka daga kanka ka daga ya ce me ba za abubakar ya ce a na san tsakaninka da Allah kar magiyan yayi yawa sai a zo a kai duk duniyan ai in ka yawaita magiya ba mu san abin da Allah bai ba kyale Allah haka ya ji ka kuma ya ganka ka daina yawaita masa magiya saboda kar a je garin gyara a je a yi bombin to bam za a jefa yi da wanda zai rayu da wanda zai tsiran kaga kowa ai kaga tafiya za a yi annabi yana ɗaga kansa ko ba daɗe ba sai ga duniya ta yi duhu duhun nan da aka yi a yi mala'iku ne Allah ya turo daga bila sojoji suna zuwa tantini an gama shiri to amma yi taimakon Allah baya zuwa dole ne sai ka sha wahala sai jibril ya zo yana zuwa ya ce ya rasulullah Allah ya gaishe ka bayan gaisuwa Allah ne ya turo ni ga mala'ika dubu ya ce daga kanka da ya daga su suna kan doki a tsakanin sama da ƙasa ya ce ga sanan mun zo da su don Allah ya ce kai ma yadda aka ma gangan ko to Allah ya ce kai ma ga gudunmuwa daga Allah su mala'ikun da suka tayi girka sojojin sai da aka fice bayan can ƙaryen mutanen a nan suka girka ba sun yi ƙawanya ba to sai da aka je ƙaryen ƙawanyan a nan wannan mala'ikun jibril ya musu nuni suka sauka suka juya fuskansu Mikael hima ya zo ya je ƙure ƙawanyan a baya ya girka jibril ya ce ga wani gabar yamma mala'iku dubu hudu ana cikin haka kamsata alafi milal mala'ikatun musawwamina sai ga wani mala'ika dubu aka ce wannan ba aka ce wannan bai taba sauka duniya ba sai a dalilin ka ya rasulullahi ba yi da bukatan duniya yanzu dai yau Allah ya turo shi shi ma sai jibril ya ce to ya rasulullahi mala'iku ba su iya yaƙi ba su ba su iya kashe mutum ba don ba aikinsu ba ne shi mala'ikan ba ya yi tsawa duk duniya ya mutu ba bai iya ba bai iya ba ya yi ba kamar mutum ba yanzu ya za su yi shine Allah ya aiko musu da firatis ya ce a gaya mala'ikun fadribu fauƙan la'anaƙin wadribu minhu kulla banan Allah ya ce a gaya musu in suka sarce haka sai su yi haka jibril ya ce he he he he training new training wanda ba sani ba a koya mun so koya aka ce da haka za ku kai mutum suka ce to ka gaya mutanenka mu mala'iku rawanin mu kore ne mutanenka su sa farin rawani in sun ga mai kore rawani su ɗan yi baya shi ne sai aka canza uniform duk sabon annabi ya ɗora farin rawani aka sa farin rawani mala'iku suka sa koren rawani kuma jelen yana baya in an ga wannan aka ce a ja baya ba mutum bane amma balarabe kake kallo to duk wannan abin da annabi yake tattauna da mala'iku ana yaƙi bugawa ake ana yi annabi ana ana ana canza shirin yaƙi ana cikin gumurzu a lokacin kuma an sauke wasu sojoji na Allah wa ba wanda ya san su sai manzon Allah da aka sauke su kuma shi kenan jibril ya zo gurin annabi ya zo ɗaya an daɗe ba fara yaƙi ita jibril ya ce a sai mun ji izini a gun an Allah ai ba ma yi la ya suna Allah ma amar wai fa'aluna ma yumaruna sai annabi ya ce to aka dawo da jibril ya ce ka je ka nemi izinin a gurin annabi aka ce to Allah ya ce mu nemi izini a gunka ka ba mu izini ya ce to bari ko mu je mu gaya masa a koma ka ce Allah annabi ya yi izini izinin ka muke jira ya ce to ku je ku zauna aka ce izinin da ka yi mana mun gaya wa Allah kuma yanzu muna jiran Allah sai shi kuma ya mana izini mala'iku suka tsaya aka ta ci gaba da yaƙi shi yasa ko yanzu soja ne a gun yaƙi ba gaggawa sai ya samu kwaman in har harbe yi za a yi masu a lokacin ba za a ga soja yana harbi ba sai an ce da izini cikakke to shi ma jibrilin yana zaune wani mala'ika wanda bai sani ba ya zo ya ce to maza Allah yana neman ka ya je ce to a ba su izini a zuwa fara yaƙi a zuwa fara yaƙi mala'ikun kafin a ba su izini aka zo musu da izini a karɓi takubban mala'ikun gaba ɗaya aka ce duk su kawo takobin su aka karɓa aka je aka dafa a jahannama takobin aka sa ta a wuta aka canja mata ƙira taddahu a jahannama haka ko kowane mala'ika aka ce to ku rike yi ko wutan jahannama ba irin na bane shekara miliyan zafi yake karawa to kaji aka dafa ta komai yaddahu da masifa ta zafi to daga nan sai aka ba su haka ce bismillah jibril ya musu izini yace ku bada da sunan Allah farribu fawqa la'anaki warribu minhu kull banan daga nan yanda ka san idan iska ta zo da damina tana kwantar da hali haka mala'iku suke sarce kan mutum kunan mutum da yana tsaye sai ya zubar da kan sirrat sirrat sirrat sirrat ba wani maganan abin nan kurin kan ne yake zubewa kamar shinkafa sirrat sirrat haka aka dinga yi kafin ka ce wani abu da ikon karfin Allah babu fili wannan cinkoson da hayaniyan da wannan rigiman da ƙuran ya lafa dan dole ya lafa ga ƙura amma masu tada ƙuran babu su lokacin sallah ya annabi ya tada sallah Allahu akbar da ana cikin sallah annabi sai ya murmushi da ya sallama sahabbai suka ce ya rasulullahi ce mika'ili ne ya fice ta gabana na ga wani irin shiri da ya na yaƙi ya kowa annabi haka mun gama za mu koma awa ne tuntuni ai ba mutane ba ne ya rasulullahi mun tafi ba ragowa ba sa mu sai da ba mutum ba ne da aka waiwaya sai wannan ɗari uku sauran sun sha wani ya gudu ba wani sai sahabban annabin suka ce ta rasulullahi sai an jima yana sallah su Allah ya kira su shine ya dan masa bai bai annabi ya yi murmushi yana an gama mai Allah ai a ja da kai ganganci shugaba mai Allah a ja da kai ganganci to uku da rabi yayi almajiran nan ba su cito ba na ga wannan tsayawan ba karatu ne kaɗai ba a zuba to jama'a aiwa annabi salati goma Allah ya ƙara